أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kama wannan rana ta laraba domin ci gaba da khawatar qur'aniya bayyana ɗayan ma'anoni karatu da muka saba na sati-sati bayyana ma'anonin qur'ani mai girma yau muna sha tara ga watan hudu hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shine daidai da 26 ga watan 12 2018 muna wata Allah subhanahu wata'ala ya mana gaman katar muna cikin suratul baqara sati wanda ya wuce mun tsaya daidai aya ta gomiya tara da biyu yau insha Allah za mu tashi aya ta gomiya tara da uku
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
bayan bayani da muka ji wanda Allah subhanahu wata'ala yana mana bayani akan banu Isra'il yanda Allah madaukakin sarki ya sauko musu da ayoyi daban-daban Allah kuma ya, ya mana bayani aya ta ƙarshe da muka karanta wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhazum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun Allah ce duk abinda Allah ya musu duk ayoyin da suka gani a ƙarshe sai da suka rike wani abin bauta wanda ba Allah ba wanda shine shirka da Allah wanda dukkan annabin da Allah ya aiko farkon abin da yake kira zuwa ga wannan al'umma shi ne su bautata ma Allah shi kadai kada su sake su aikata aiki wanda yake na shirka wannan kuma shi ne aikin annabawa kuma duk wani aiki ko kuma duk wani hoɓɓasa da musulmi zai yi a rayuwar shi ta addini to ya kamata ya tsaya da kyau ya ga cewa tauhidin shi ya tsaya idan aka samu mutum ya fada zuwa ga shirka ko kuma yana aikata aiki na shirka to hakikanin gaskiya yana wahala game da aiki da yake yi saboda ita shirka za ta lalata kamar kana gini ne ana rushewa kullum kana ginawa ana rusa to saboda haka kenan shi yasa Allah dukkan annabawan da ya aiko su farko sai sun karantar da mutane tauhidin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi wajen shekara 11 a makka yana ta kira babban kiran shi sauran shari'uka da yawa ba su zo ba wannan dai a kaɗai ta Allah shi ne ake so abubuwa wanda aka saba na iyaye da kakanni a shawa musu lahiya a bar su a zo abota ma Allah shi kaɗai to annabi musa alaihi salam haka yayi amma dai sai da suka riki ijil suka riki wani wanda yake sa suke bauta mishi to shi yasa malamai suke bayani akan cewa dukkan wani mutum karatu ma da zaka yi ko kuma wani neman gyaran ibada da za ka yi babu abin da ya wuce ka karanci abin da zai gyara maka tauhidi sauran abubuwan dukansu abubuwa ne na baya kuma idan sun zo gyara ne mana za su zamanto za su karfafa maka imani amma dai babba wani ne za ka karantar kai ne za ka yi karatu mene ne addini na kake so ka sani to kaka ma mutum ɓoye-ɓoye ko kuma ka gwada ma mutum wani abubuwa wanda suke na ibada dan ka gaina aikata aiki na sihiri ko kuma aiki na shirka da Allah ko wani aikin da bai dace ba sai ka ce bari ka bar shi sai a gaba a hankali a hankali za ka sanar da shi ka koya mashi sallah da azumi da sauransu to ka ka dora shi akan aiki na wahala a farko ma ya kamata ka nuna mashi girman Allah ka karantar da shi tauhidin Allah wannan shine abin da zai sa ya samu ladan ibadar da zai yi to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya aikata wanda shine cika maki annabawa to haka kuma su ma malamai haka ya kamata su yi kayan a kaura ma mutum alwala akwai ya mutum sallah akwai ya mashi azumi da zakka da sauransu to ya dace ya zama wajibi a karantar da shi tauhidi shi yasa ga ahlus sunna wal jamaa babban abin da suke karantarwa shine tauhidin Allah mutum ya zama mutum yana da aqida kenan a tsaye kake wajen sanin girman Allah a tsaye kake wajen ka bautata ma Allah shi kadai ko da wani musiba ya same ka ba za ka koma ba zuwa ga shirka ko kuma wani abin da ya kama da haka nan ko tsahi da sauransu mana aqida ka ta zamanto tacecciya mai karhi to haka annabi Musa alaihi salam yayi gwagwarmaya da banu Isra'ila amma a ƙarshe sai da suka riƙe abin bauta wanda ba Allah ba Allah ce wa antum zalimuna kuna masu zalunta kanku yana duk wanda wanda ya riki wani wanda ba Allah ba yana zalunta kanshi ya hada Allah da wani wanda bai cince ba a hada su da shi shi Allah shi kadai ne al-ahadu samad sai kuma wannan aya ta yau tana mana bayani alƙawalin Allah madaukakin sarki Allah to idza akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura kutuna lokacin da muka dauki alƙawali da ni da ku Allah haka yake magana da su ayoyi da yawa idan muku manta ba haka Allah yake magana da banu Isra'il kuma suke abin da suka dama Allah ya ce ku tuna alƙawalina da ku da muka ɗauka wa rafa'na fawqakum tur har muka na daga muku dutse aka ce ku riki wannan littafin ku zo ma ataina ku bi kowa ku riki wannan littafin da ƙarhi mana kenan da kulawa wasma'u kuma ku ji abin da ake gaya muku ba su yarda ba ba su ji ba kuma ba su yi imanin ba ba su yarda da abin da annabi yake hudi sai da Allah ya musu su maka ya daga wani dutse suna kallo ya ka daidai kansu aka ce to yanzu ku dauki alƙawari ku imani ko kuma a saki dutsen a lokacin ne suka ce su yi imani kuma shi ma kahin wadan lokaci da Allah ya samke dutsen suka ga dai dutsen yanzu babu shi a sama me suka ce ƙalo sami'na wa asaina suka ce mun ji gaskiya ne amma kuma mun saba wa wasu da wufi ƙulobin mul'ijila mana sai aka ya zamanto soyuwar bota ta ma wannan maraƙi wanda ba Allah ba sai zamanto ya yi soyuwa aka kama sun sha soyayya shi kama kai ka ce wani magani na soyayya suka sha na cewa sai sun so wannan ɗan maraƙi da suke bauta ma wanda ba Allah ba Allah ce bi kufrihim kafirce mu Allah da suka yi da Allah daga dutsen suka ce sun imani da ya sabke aka yi kwanakai suka shiga rayuwarsu sai suka ce samina wa asaina qul kenan ka ce musu ya kai annabi Musa alayhi salam bi isa mash bi isa ma ya'murukum bihi imanukum ai tur da wannan imanin naku abin da yake umurtar ku da su yanzu imaninku ne ya umarce ku ku ce mun ji gaskiya amma mun saba ma gaskiya to kaga inda imani ya umarce ka da wannan to wannan imanin mana tur da shi bai da anwani imanin bai anwanar da kai ba kun kuntum mu'minin in dai har da gaske imani ne kuke kaga banu isra'ila wannan daga cikin halin su wanda Allah subhanahu wataala yake sake nanata mana ayoyin da muka karanta akan wannan suna da yawa to waɗannan suna daga cikin manya-manyansu sai su ce ƙalu sami'ina wa asaina mun ji amma kuma mun saba wannan mummuna al'ada ce wanda duk wani mummuni bai kamata ba a ce ya kaji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ko kaji aya ta alƙur'ani mai girma ga inda ta nuha amma kuma kai abin da kake daban kenan kamar kai ma ka ce sami'ina wa asaina sami'tu wa asaitu malace wa usrubu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim imam qatada yake fassara cewa usrubu hubbahu bi kufrihim kai ka ce kamar an shayar da su soyayyar wannan abu wanda ba Allah ba wannan maraki da suke bauta ma hatta khalasa zalika ila qulubihim har ya zaman to bussa son komi sai wannan bauta wanda ba Allah ba warawa ahmad imam ahmad yayi ruwaya daga abi darda daga manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa hubbuka ashay yu'mi wa yusum rawahu abu daud so diyawa idan kana san abu in soyayya shi tayi tsanani a cikin zuciyarka sai ga idanuwanka sun makabci sai rika cewa ne wannan abin da kake so ko wannan abin da kake aikatawa ba gaskiya bane ba hanya ba mai kyau bane a sai ka ce mutane a ku ne kuke ganin hakan mana kenan shi san wannan abin ya makabtar da shi baya ga gaskiya to haka banu isra'il shine mana wa ushribu fi qulubil mu'jila bi kufrihim saboda yawan kafircin su sai zamanto kamar sun kwamfudi soyayya wannan bautan wani wanda ba Allah ba kaga ba karamin hali bane Allah subhanahu wataala sai ke cewa bi isa ma ya'murukum bihi imanukum wannan abin inda haka ne hukunci masu imani ku imani da taura to wannan imanin naku abin da yake umurta ku da shi ku bauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan ba abin alheri bane ba abin kyau bane in kuntum mu'minin in hadda gaske imanin ne malati iz kafartum bi khatamin rusuli wa sayyidil anbiya wal mursalin wa ya qawlu sami'na wa asaina ita at-taura littafin su ya musu bayani cewa manzon rahama yana ne yana zauna sunan shi kaza a gari kaza a wuri kaza sun san da wannan to sai suka ce sun bi amma kuma sun saba suna ji suna sabawa malati lokacin da suka kafirce ma ƙarshen annabawa shine manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran manzanni wanda aka aiko wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin da aka aiko shi ga mutane gaba daya karshe kenan daga shi babu wani annabi sai suka kafirce mishi malaka fa kaifa tad'una li anfusikum al-iman yaushe za ku raya ma kanku cewa ku masu imani ne wa qad fa'altum hadhihi al-afa'il al-qabiha ga ku shin kun yi ayyuka ayyuka marasa kyau wani ma ku kashe annabin kamar ayar da ta wuce tambaya wasu karyata annabi wasu kashe annabi Allah ya alƙawari da ku kun saba ga manzo na yazo kun san shi kun san labarin shi kun saba kuma da kuna cewa larabawa annabin nan zai zo ku yaƙe su da shi wannan annabi da ya zo kuma ku kasu imani to mala ya ce waya ya za ku ce ma ku masu imani ne alhali ga irin abubuwa da kuka yi marasa kyau kun aikata duk wani aiki na sabo min naqadikum almithaq ga kuma alƙawalin da Allah ya ɗauka da ku cewa za ku bauta mu shi kadai ku bi wannan annabi kuma kuka saba kuka ce samina wa asaina wa kufrikum bi ayati llahi kuma kun kafirce mu ayoyin Allah da yawa Allah ya gwada musu ayoyi kamar yadda muka wadi satin da ya wuce abin da ya shahi ruwa na jini ga wanda suke ba masu imani ba ko mutanen fir'aun aka musu abubuwa ayoyi na kwadi ayoyi na kwalkwata ayoyi ga aya kacokan babba wanda kowa yana gani Allah ya tsaga teku su suka shiga suka wuce fir'auna ya shiga ya halaka ga kuma aya da Allah ya gudo musu ido na ruwa guda goma sha biyu kowane fami kowane gida ga inda za su sha ga kuma almannu sanwa abinci wanda gaba ɗaya sun kawurce da su da wani na nuna mana kawurci ko kuma irin tsaurin kai da girman kai da irin yadda banu isra'ila suka mu'amalanci Allah da kuma annabawan shi subhanahu wataala to ina kai kuma dan adam shi yasa har yanzu yahudawa suke ba duniya wahala mutumin da ya ba ubangijin shi wahala ya ba annabin shi wahala to kada kai tsammanin kai waran hula wai zaka zo ka zauna da shi lahiya lau ku yi alƙawari kuma a cika to kaga babu zancen cika mutumin da bai cika ma Allah subhanahu wataala alƙawari ba bai cika ma annabin Allah alƙawari ba to kai ba zai cika maka alƙawari ba wa ibadatukum al-ijla min dunillah ga kuma babban sabo kuke bota ma wani wanda ba Allah ba shine wannan maraki da suka kama to kaga kenan wannan aya tana karantar da mu darasi mai girma akan cewa alƙawlin Allah subhanahu wataala na ibada da kowa ya dauka to bai dace ba yayi kamanceceniya da banu Isra'il Allah yana maka magana sai ka ce a'a kuma gaskiya ce gashi nan ka sani zaka samu a cikin malamai na musulunci a cikin malamai wanda suke na al'umma na musulmi wanda ake rayuwa ya san gaskiya ya karanta hadisin ya san akan ba daidai yake ba ko kuma mutane ya zo ya tsora su ba akan daidai ba amma saboda wata manuha ta taru a taru a gare shi ko kuma saboda wata manuha ta cika aljihu ko saboda wata manuha ta ta'assubanci ko kuma wani dangaranci sai ga ya bar su akan wani abu wanda ba daidai ba alhali hadisi ya ya sha bambam maganar Allah ba haka take ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka wata nuna amma kawai sai ya kebe mai dora to kaga wannan kaman banu isra'il ina alƙawlin Allah madaukakin sarki da da diyan adam gaba daya cewa kowa idan manzo ya zo kowa daga cikin mu akwai alƙawlin shi da ubangiji lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihissalam sai da ya hudu zuriyar annabi Adam wa shahadahu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa tun daga farkon mutum annabi Adam alaihissalam karshen mutane na duniya to sai da kowa Allah ya hudo shi a matsayi na zarra ya dauki alkawali Allah ya ce ba ni bane Allah kowa ya ce kai ne kowa ya shaida da wannan to kida idan kaga mutum yana shirka in kaga mutum musamman shirka me yasa shirka ta yi tsanani saboda ita ce babban zunubi babu wani zunubi da aka sama ma Allah kamar shirka babu wani laifi da zaka ma Allah kamar shirka da Allah subhanahu wataala kenan shi yasa in ma wasu laifi kake na duniya wannan dukan su abubuwa ne na ma'ana masu sauki akan cewa kama Allah shirka ka hada shi da wani to kaga a cikin al'ummar musulmi zaka samu kamanceceniya da banu Isra'il wajen fada ba aiki wajen fada babu cikawa shi ne kana ganin ga yadda Allah ya ce kai kuma ga yadda kake rayuwa ba don koyi mawai don a gyara ma wani rai ka dibi irin sallar ta kirista wai musulmi ne dukkan malaman duniya babu wani wanda a cewa a matsayin kirista ya huto ya cewa yana musu barka da sallah ba ma sallah ba ce a aihu annabi isa kan shi babu wani wanda ke da tabbas cewa ga ranar da aka yi shi babu shi duka shashi faɗi ne kamar ceceniya ne misali ne kamantawa ne ake sai aka ci an aihe shi a rana kaza su kuma yahudawa da duka su ne sale-sale da kuma sababi akan cewa shi annabi isa alaihissalam ba su ma bar shi ba bai yi ba gida bai yi ba iyali bai yi ba unguwa bai yi ba gari kullum bin shi suke su yahudawa ya bi shiga nan ya shi tun da ya ce allah ya aiko shi zai cika risala ta annabi musa alaihissalam to ba su bar shi ba ba su imani da shi ba suna nema sai sun kashe shi to shi yasa dukkan wani injila da za ku gani a yanzu na wani lukas na markas na yohana dukansu risala ne na rayuwa ba wai injila ba ce ta annabi isa alaihissalam wanda allah ya kawo aka ce wannan gata na ita ce mai cikon attaura wanda za a ibada a ciki shi yasa inda mutum zai akwai da turanci akwai da hausa akwai da arashi in ka karanta tatsuniya ce daga farko har karshe babu irin hukumce-hukumce wanda allah ya cewa wajen cin abin da ya shahi mu'amala na dukiya haram da halak ko kuma abin da ya shahi rayuwa ta yau da gobe irin dokokin da Allah ya dora to saboda haka kenan wai musulmi a matsayin shi na rayuwar shi na addini ya ce dole sai wani kirista ya yarda da shi dole sai wani bayahude ya yarda da shi game da rayuwar shi yana neman son zuciyarsu to dole sai ya yi kamanceceniya da banu isra'il don su ba za su taɓa yarda da kai ba dole sai ka yi kama da su sallah babu wata sallah ta kirista salloli ne irin na irin na hayaniya da kosa ne balle ma a ce wai kai ana muna musu barka da sallah ne don suna mana to wane ne ce kirista yama musulmi barka da sallah kaga babu wata alaka shi so ake gabanin shi yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama yazo ayi sallar da shi yin barka da sallar shi ba wani abun amfani bane ne a cikin musulmi an masu shawaye tun da suma muna suna mana mu ma sai murama musu to kaga duk mutumin da yake cewa Allah uku ne in har kai ka agaza mushi game da wannan aqida to ina ji ko mai shirka da Allah da wuya zai kai ka zai kai ka laifi tunda Allah ba mu labari cewa da kirista suke cewa Allah uku ne takadu samawati wal ardu yatafattarna kai ka ce sama da ƙasa Allah ya ce sama kamar ta rushe ƙasa kamar ta rushe an da aulin rahman walada wa ma yan bagi da rahman an yadda kiza waladan Allah ya ce bai dacewa da Allah ya rikida su kuma suka ce Allah ya rasa wasu su ce maryam ita ma Allah ce wasu ce isa Allah ne Allah uku wasu ce a maryam mata Allah ce wa yazu billah isa dan shi ne ruhin shi ne to mutumin wannan kaje ka taya shi murna kenan kana da aqida ka imani da abinda yake hudu to wani ba karamin ba karamin hatsari bane to saboda haka malamai shi yasa suka yi bayani akan wannan kuma menene mafi yawan malaman da za ku ji a labarai a menene suna irin wannan bayanai waye malamai ne masu zaman lahiya kai mutumin da bai yarda addinin ka ba bai yarda manzan ka ba ka zo ka zauna da shi yau yana kamar yana maka kallon sakare yanzu duk musulmi wanda zai zauna da kirista ko ya zauna bai hude to babu babu banza a wajensu kamar shi tunda su dai abu na ɗaya ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da alqur'ani in ko bai hude ne shi kiristancin ma bai raba da shi yana ganin maryam ma zina ta yi annabi isa wa yazu billah dan zina ne shi bai hude kenan shi kwata-kwata bai ma yi kusa ba da kai kirista balle ya zo wajen musulmi to gara ma kirista da musulmi an dan yi kusa to shi ma kirista bai raba da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne inda ya rana annabi annabi ne to kenan addinin shi an shaye shi kai kuma ka yarda da annabi isa alaihissalam ka yarda da annabi musa alaihissalam mu mun yi imani da annabawa gaba daya kenan kai musulmi in ana neman dan zaman lafiya babu wanda ya wuce musulmi tunda shi yara da na kowa addinin da yake na yahudanci addinin da yake na nasaranci addini ne musulmi ya imani da wannan amma a da ba yanzu ba lokacin da addinin musulunci ya zo ya share su sai ya goge su sai ya zamanto addinin allah inna dina inda allah islam mun imani da annabi isa mun imani da annabi musa da duk wasu annabawa bari ma yana daga cikin rukunin imani musulmi idan bai imani da annabi ɗaya daga cikin wannan annabawan da allah wa imanin shi zai rubuce to kaga su kuma duka masu wannan a taya su murna ko a yi haɗu kaza a zaman lahiya wai suna magana akan zaman lahiya to ya kamata kirista in dai ana neman zaman lahiya to kirista ka yarda da addinin musulmai ka yarda da annabinsu mu mu yarda da annabinka mu yarda da addininka a da to kaga su ko ba za su yi wannan ba ko sun kurbi da zahi ba za su yarda ba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne dan su sa addinin su ya tafi babu labarin shi to saboda haka irin wannan ayoyi da muke karantawa kamar da makoricin satin da ya wuce a ƙarshen darasi kada mutum ya dora imanin shi akan cewa wai sai wani ya yarda da kai kai ba ma ba yahudi ba ko ba nasare ko musulman da kake rayu da su mutane na unguwa mutane na gari mutane na ƙasa a ce imaninka da Allah kana kiyasta shi ne in ka karɓo ka da mutane sai ka ƙara in ka ga mutane ba sa son ka suna guje ma don ka yi wani aiki na ibada sai ka fasa to lalle ne kana da aiki kuma imaninka sai ya samu gurguntaka imanin mutum zai zama gurgu saboda abu ne sananne ridan nas kamar da ake cewa gayatul la tudrak ba ma addini ba hatta a rayuwar duniya wani abu ne sananne dan adam yarda cewa kowa ya rana kai wani guri ne wanda malamai suke cewa ba wanda ya cin mushi kamar ka ce sai kowa ya rana kai a rayuwar duniya ma dan siyasa ne kai dan mine ne wani abu kake na haraka na duniya to ba kanka sake ka ce wai sai kowa ya rana kai to balle addini addinin da Allah ya aiko a wancan lokacin ma ba kowa ya rana shi ba to yaushe kake so a yanzu wai sai kowa ya rana kai duniya a lokacin ne in ya so za ka ce wanda imanin naka imani ne sai ka ci gaba da aikatawa to akwai kuskure mai girman gaske saboda haka shi sa kuwa ga ayoyin da muke karantawa na banu isra'ila ayoyi ne wanda suna mana hanyar hannunka mai sanda kuma ayoyi ne masu yawa abinda ake so ga musulmi a matsayinka na mai imani in dai allah za ka bauta ma to ko abu biyu ne ya kamata ka tsaya ka diba da kyau magana Allah da magana manzo sallallahu alaihi wasallam in dai kana kan wannan kawai sai ka tahi ko babu wanda za ka yi koyi da shi kamar manzo sallallahu alaihi wasallam koyi idon ka arihe ba dole ba sai ka sani ko baka sani ba to a lokacin kana kan gaskiya a lokacin kana kan imani wanda yake zai kai ka zuwa ga cin gaje gida aljanna amma idan ka ce zaka biya maganar malawa ne ko sai yan goka sayar da kai ko sai mutanen ka sayar da kai ko kuma ka huta da kasa ka ce sai wasu yahudawa ko nasarawa sai kun zauna tare ya sayar da kai imaninka to dole za ka samu matsala kaga yadda musamman su yahudawa yadda suka ma Allah karantse babu alƙawari na Allah da suka cika babu kuma wani ibada da suka ci za su ma Allah suka yi a'a in ma Allah zai musu azaba nan take suna kallon azaba sun bota ma Allah amma da azaba ta kusa shikenan sai su shiga harkokinsu to kenan kaga ya kamata musulmi inda za a ce mun san alkur'ani mun san irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu alaka tsakanin wanda yake musulmi da wanda yake kafiri ne to lalle da kowa ya zauna lahiya da imanin shi to abin da yake cutar mu shine yawa yawa mun jahilci alqur'anin Allah mai girma kuma muna da karamcin sauraro ko kuma karamcin zuwa makaranta kenan dole a kowa ya rika abin da yake dama in ka ji magana ka ce malam wani ya ci shi kuma bai kai ba dalibi ma balle har ya kai malam ko kuma magana da shi in ma malami ne magana ce wadda za ka ɗora ta mizani ba ta da wani yauni abdiga ma ya hita nauyi to saboda haka kenan amma da yake mun yi nisa da alkur'ani sai kowa ya zo ya gaya mana magana kuma sai mu yarda sai wani mutum ya kawo rubutu hadisi ko ya kawo wata aya ya tankwara ta ya lankwasa ta ko ya ciro kan ya hudda tsakan ya gama da ƙarshe ya fassara sai kuma mu mu bi shi to kenan kaga wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da nisan mu da alkur'ani mai girma amma wannan ayoyin barkatai da muka yi ta karantawa masu yawa aya sun kusan ɗari suna mana bayani ne akan banu isra'il tsakaninsu da ubangiji wai yanzu har yanzu ba a zo ba banu isra'ila da jama'a yanda allah zai mana bayani yaya suka yi tsakaninsu da mutane a allah ya mana bayani ne banu isra'ila tsakaninsu da mutane banu isra'ila tsakaninsu da annabawan allah da allah ya aiko yaya suka kasance to kaga kenan dole mutum ya shiga taitaye shi idan musamman musulmi idan yana karanta wannan ayoyi masu girma Allah subhanahu wataala ya shirya da mu fadl qul in kanat قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بذات الصدور والله والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا na'am يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون na'am Allah subhanahu wataala ya cewa qul kenan ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama ka ce musu su yahudawa in kanat lakumud darul akhirah in har da gaske ne kiyama mana gidan gobe ya zamanto a gare ku inda Allah ya khalisatan a wajen Allah ta shine abniyanku mana min dunin nasi kuma bayan mutane ku kadai Allah zai sa aljanna ku dan ku kadai aka yi lahira su haka suke cewa ai suke cewa nahnu abna'illahi wa ahibba'u mu ne diyan Allah kuma mu ne masoyan Allah lan tarmasana naru illa ayyamu ma'dudat suka ce su in sun shiga wuta ma yan kwanaki ne ayoyin da makaranta can baya to shine Allah sai ya ce ma ya manzo sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu yanzu kaga mu'amalar su ta gangaro yanzu zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi gwagwarmaya da annabi Musa alaihi salam su yahudawa kansu yanzu kuma wannan ayoyin za su mana bayani yadda suke gwagwarmaya da annabi tsira da amince da tabbata a gare shi lokacin da Allah ya ayo ya zo ya aike shi ya zo da wannan annabta to daga cikin manganinsu suna cewa wai su lahira tasu ce, su kadai min dunin nas duk wasu mutane kawai dai an yi su haka ne amma mu ta mu ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu dalili wanda zai tabbatar maganar da kuke wadi cewa ku ku ne masoya Allah ku ne Allah ya halitta dan lahira dan aljanna to fatamannawul maut ku yi gurin mutuwa yanzu ku ce za ku mutu in kuntum sadiqin in har gaskiya kuke yi hujja ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa tsakanin su suna magana kai tsaye sai ya ce musu to yanzu mun ji in har da gaske ne yanzu kai bai hude ka ce maganar da nake wadi in ba gaskiya bane Allah ya kashe ni shine abinda Allah ya ya nema annabi sallallahu alaihi ya nema a wajensu su faɗa haka din sun iya sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan hal abada ba za su yi gurin mutuwa ba bima qaddamat adim saboda abinda hannuwan suka aikata sun san sun aikata aiki mummuna shi ko duk mutumin da yake aikata yake abin da ya ga dama to ba zai so mutuwa ba haka suke wallahu alimu bil zalimin Allah masani ne ga duk wanda yake azzalimi ne wala tajidannahum ahrasan nas ala haya kuma Allah ki bamu labarin su cewa ya kai manzo ko ya kai mumuni mai imani zaka sami su yahudawa sun yi kowa san rayuwa duk wani mutum a duniya to an ka samu bai yahude karshe ne inda ana zancen son duniya son morewa son jin daɗi son tsara rayuwa yadda za a zamna a duniya to su su ne a gaba shine wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa min allazina ashraku nabiyun sune wanda suke masu shirka ma Allah su ma za ka same su mutane ne masu san duniya so suke sai sun dawama yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sana ɗayan su hamma saboda tsananin son duniya sai rika tunanin wai ya rika gurin da ma Allah ya ya raya shekara dubu kai mutu wa ma huwa bi muzahhasihi min al'azab an yu'ammar ai ba zai nesantar da shi daga wuta ba dan an ba shekaru kamar da hausa suke cewa ƙarshen alewa ƙasa ko dinnishan jiwa ƙasa za ta yi in misali mace allah ya sa kayi shekara dubu ko kayi shekara miliyan a ƙarshe dai ka mutu kuma sai ka koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bima ya'malu allah madaukakin sarki mai gani da duk abin da suke aikatawa allah ya sani abdullahi abbas yake cewa da allah madaukakin sarki ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa su waɗannan su nemi mutuwa idda'u bil maut ala anna al fariqain akzab sai ce to yanzu ko ku ce duk wani wanda yake ƙarya tsakanin mu da ku Allah ya kashe shi Allah subhanahu wataala ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ka nemi wannan audan su ka hodi musu hakan shine sai kuma Allah ya bashi labari kai tsaye dan ya san su ya san ba za su ba da amsa ba yace wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin ba sa iya cewa su mutu saboda mai sun san annabi akan gaskiya yake kun ga ayoyin da makaranta can baya yake sun san shi sun san a wani gari zai zo sun san wane ne babu sun san wace komi na shi sun sani kenan suka ce Allah ya kashe mu in ba gaskiya muke ba sun san Allah kashe su zai saboda haka kenan ba za su hudi ba malaci ai bi ilmihim bima indahum min ilmu bika ai saboda sanin ka da suka yi akan cewa kai annabi ne wa kufrin bizalika saboda sun kafirce mu manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sun san cewa shi tabbas Allah ya koshi malace walau tamannahu yawman qala lahum zalika ma baqiya min al-ard yahudiyyun illa mata inda za a ce a rannan suka ce tsakanin mu yahudawa da ku musulmi duk wanda yake kan halaka Allah ya kashe shi to tabbas malaki cewa da yau kwablaka ba sai yake cewa ba za a samu ba yahudi ko guda ba da gaba ɗayan su mutu dalilin wannan magana ba za su yi ta ba wannan ruwaya ta imam tabarani daga hanyar ibn ishaq ibn abi hatim ya yi ruwaya daga ulad abbas yake cewa law tamanna wal mauta la sharqa ahaduhum bi riqi inda za a ce sun yi gurin mutuwa to da ɗaya daga cikin su kawai miyan da zai haɗe in yi hudu wannan magana shi zai shaƙe shi ya mutu mana ƙarshen rayuwar shi ta zo to saboda haka kenan akwai ruwa ta ibnu jarir daga abdullah da abbas hayya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law anna yahudi anna al yahuda tamanna wal maut lamatu da za a ci yahudawa sun yi burin mutuwa a wannan kalubale da annabi ya musu sallallahu alaihi wasallama tabbas da sun mutu wala ra'u maqa'idahum minan nar da kuma Allah sai ya gwada musu mazaunan su wuta ido sai sun ganshi da ido a rannan ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا su waɗannan wanda za su yi mubahala tsinuwa wanda bai da gaskiya mana Allah ya hallaka shi mala yake cewa inda za a ce su waɗannan sun huta ruwaya ta abdullahi da abbas daga ibn jarir to da in suka dawo gida sai sun isko iyalinsu gaba ɗaya sun mutu babu wani wanda zai saura daga cikinsu saboda ba kan hanyar gaskiya ba suke ba da shi ne Allah kawo labari kul ya yawan lazina haru in za'amtum annakum awliya alillah min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin suna ganin su sune waliyan Allah to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to inda gaske kuke to ku yi gurin mutuwa da mu da ku kowa ya gurin mutuwa in dai ku ne masoya Allah a can ma sautu juma'a Allah ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat alayhim wallahu alimun bizzalimin قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون معنى كنا كرشي دي إن سكا كموتوا ما سي سن متو kamar yanzu ne mutum ya so mutuwa ko kai su mutuwa dai ajal ne wanda yake maktub duk wanda Allah ya kaddara mushi cewa rana kaza da to tabbas sai ya tabbata babu wani magani babu wani wanda zai kare ka to saboda haka su yahudawa kalubalen da annabi ya musu da Allah ya ce ya musu ya san cewa ba za su nemi mutuwa ba saboda sun yi kowa son mutane rayuwa to amma kuma kasancewarsu a kan ƙarya sai ya hana su su haɗu wannan kalma inda da gaske ne da su haɗe ta mana to wannan ita ce abinda malamai suke magana akan mubahala shine ma'ana yana da alaka da duk wanda yake kan addinin musulunci addini na manzo sallallahu alaihi wasallama sunna yake sak ko da a cikin kungiyar musulunci akwai za su yi a ahli sunna na ai izalan nan ƙarya ce suke abinda suke wudi ba gaskiya bane to shine mubahala shine cito dalila kai duk wanda yake kan ƙarya Allah ya zada albarka a gare shi ko kuma Allah ya kashe shi to duk wanda yake akan gaskiya yake kan yaqini kamar da kodi addinin da annabi ya zo da shi kuma annabi yake bi to tabbas rantsuwar shi za ta ƙara gyara mushi zama Allah zai ƙara ƙara mushi albarka dalili na bin annabi sallallahu alaihi wasallama to shi kuma wanda ya wancan rantsuwa sai Allah ya gwada mushi wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala Allah ya tafa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sun manabta hilfa na jallana tala'al al-kazimin a sotar al'imuran lokacin da ƙayayi yawa annabi yana faɗi yahudawa suna faɗi su ma mashirkai daga gehi kowa yana cewa a addini nan ba gaskiya ba ne to shi ne sai allah ya ce duk lokacin da wannan gaskiya ta zo duk wanda ya zo ce maka ba haka ba to shi kenan sai ka ce mashi to zo ni da kai ka kirawo iyalinka in kirawo iyalina ‘ya'yana da ‘ya'yanka da matanka kai ka kirawo su ka huto gaba ɗaya ni ma zan huto da matana da ni sai mu zo mu huta gari ni da kai mu yi alatsi ne duk wanda yake kan gaskiya Allah tabbatar da shi wanda yake kan ƙarya Allah kashe shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi haka da wanda suke yahudawa da wanda suke mushrikan makka ko kuma su yahudawa su ma ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara yi da su amma suka kiya saboda bi sun san gaskiya to saboda haka kenan wannan ayoyin sai suke karantar da mu zahiri kamar siffa ta bai yahude kawai akan ƙarya ce suke ko ba nasare dole wanda zai ci ma addini ne yake ya san ba gaskiya ba ne yake bari dai wani abu ne na san rai wani abu ne na tsari na ƙungiyoyi na duniya yanzu ake tahiyar da su akan cewa a addini ne saboda a yi gogayya da musulunci ko kuma a dan ka gane addini shi yasa kwanakin can baya an gano wata injila wadda take akwai sufofi na manzo akwai magana annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki a turkiya aka boye ta ko yanzu ma an gano ana samu can cikin irin abubuwa irin na tarihi na can baya idan aka samu sai su boye don me yasa sun san suna kan ƙarya ne ba kan gaskiya bane ake su yahudawa zancen su ma ba yi komi dama Allah ba mu labari cewa sun canza abinda Allah ya ce ba shi suke yi ba abinda ra'ayinsu yake su suke yi haka su ma kirista abinda Allah ya ce ba haka suke yi ba abinda suka zo da shi ra'ayinsu ne kuma ko gobe sauyawa suke suna canzawa a ce ga sabo ga tsoho ga kaza ga kaza to saboda haka kenan addinin musulunci shi kuma shine addinin da yake kan gaskiya shine addinin da duk wani mai hankali lahiyayye idan aka karanta mushi ayoyin alqur'ani idan aka karanta mushi halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda ya rayu da irin mu'jizar shi to tabbas ya gane addini in dai hankalin shi lahiyayye ne ba hankali ba wanda ya cika da sarrai wanda damar zuciya shi ba ta imani kamar yadda yahudawan suke to saboda haka kenan wannan aya su take karantar da mu dole mutum ya sa ido mana irin yadda Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi alqur'ani ka sa idan ka da kyau ka tabbatar da cewa annabin kake bi da yanzu a cikin kungiyoyi da yawa na musulunci da sunan musulunci an kawar da mutane daga kan hanya maimakin su bi manzo sallallahu alaihi wasallama an karkatar da su zuwa ga bin wasu da sunan musulunci to kaga anan ya ya zamanto dole ya zamanto wajibi ga kowanne daga cikin mu ya tabbatar cewa addinin da yake addini ne da annabin ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam dan kowa buga gaba yake ashi annabin ne yake bi sallallahu alaihi wasallam addinin na Allah ne yake yi to mine ne raba garrama miye zai nuna maka cewa ai lalle akan gaskiya kake ko kuma shi wancan bayanin da yake kuskure ne shine wannan aya ta alqur'ani wannan alqur'ani mai girma ko kuma hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallama wanda babu wani wanda yake zo so ko ra'ayin shi wani ma daga cikin kahurawa shi tunanin shi kawai abin da ya tunani yace a duniya ba a taba samun wani tsari ba ko kuma wani tunani saboda su suna ganin kaman addini wani tunani ne wanda wani mutum ya zo da shi ya ɗora mutane a kan shi suke tahiya a ce yiwuwa ne wani mutum da tunanin shi ya zo ya cuci mutane kusan hiye da miliyan hiye da shekara kusan dubu da ɗari hudu da sauransu kuma a kasa gane cewa ƙarya ne ko kuma ba gaskiya ba ne shi wannan ne abin da ya tabbatar mushi da cewa addinin musulunci addini na gaskiya yanzu kuka diba duk abubuwa da ake na ƙarya ba su jimawa shekara ɗari in ma an jima wani shekara ashirin wani shekara kaza sai a gane cewa a ashe wancan abin ƙarya ne sai a dawo zuwa gaskiya to shi kuma addinin musulunci shi yake ganin yare ne za a yi annabi inda ya rayu a lokacin wuri ne wanda ruwa ma isasshe babu babu wasu itatuwa babu wani abinci isasshe babu wani jama'a isassu ba a nan suke ba tun daga irin su rum ga su faris a can lokacin daular musulunci ko kuma daula ta duniya daular musulunci babu ita su ne daulolin duniya manya-manya ya ce shi a tunanin shi baiwa a samu wani wannan mutum ya fito daga wannan wuri a ce ya ha'inci ƙwaƙwalwa ɗan adam shekarar dubu da ƙari sai an gano to amma da yake gaskiya ne haye yau baiwa ka ci addinin musulunci raguwa yake wayin da ma kullum duk irin kashin kaji da ake shafa mushi gaba yake ketarawa yake to abin da ya rage mu ya zama wajibi a kanmu kamar yadda muke nanatawa karatu ya zama wajibi dan idan baka da karatu ya za ka gane cewa addinin da kake gaskiya ne kaga sai a sa ka kwana baka sani ba to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake bamu labari cewa siffar su su dai ba za su yi burin mutuwa ba saboda mai sun yi mutane sun yi kowa san duniya in ya so kuma daga su sai wanda suke allazina ashrau to kaga nan ana akwai akwai akwai abin izina anan idan ka samu zuciyarka taraf kana kawai ko kuma zuciyarka batta da wani alaka abinda take alakantuwa da shi illa duniya mutanen da suka sa duniya gaba yadda walkawa shi duk lokacin da tunanin shi sahi da maraice dare da rana shi dai duniya ce in ga gan shi wajen ibada sallah ce zai in ga gan shi wani abu abu ne wanda ke na tilas wajibi ne zai aikata amma shi a tsarin shi a kundin shi babu zancen ya je makaranta babu zancen taimakon addini babu zancen a tsaya a sa ido yara su karatu a tarbiyyar da mata da 'ya'ya shi dai duniya inda ya same ta bulaguro ko da ina ne zai iya yi to duk wanda ya samu zuciyar shi akan haka to dole waye ja mata burki ma'ana za ta ketara zuwa ga halin yahudawa da mushrikai su ne wanda Allah ya ba mu labari cewa wal tajidannahum ahrasan nas ala hayat wa min allazina ashraku kenan kai mai imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa ita duniya sijnul mu'min jannatul kafir gidan kaso ne ba wai ka ce ba sai ka samu duk abin da kake so ko kuma a kawai kai ka sa gaba duniyar wannan sai ka same ta in ba haka ba sai dai kowa ya rasa komi to kaga wannan zuciya ce wanda tana buƙatar tana buƙatar wazi zuciya ce wanda tana buƙatar a sa ta hanya dan dalilin mutum ya zamanto mana addini shi ya zamanto yayi shi akan basira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annabi yusuf alaihi salam yake cewa qul hazi sabili adu ila allahi ala basiratin ana wa mani taba'ani fa subhanallahi wa ma'ana minal mushrikin kaga in ka shiga cikin wannan hali da kangi na san duniya to zaka samu kanka tare da yahudawa ko kuma ma a ce ma ba cikakke bane to zaka samu kanka tare da ma'ana mushrikai wa yazbillah billah dukkan su wannan manya-manyan zurba ne wanda Allah subhanahu wataala ya mana hannunka mai sanda a ayoyin da muka karanta akan cewa musulmi diyan da zai kada ya sake ya haɗu da irin waɗannan mala ce wala tajidan lahum ahrasan nasi ala hayatin wa min allazina ashraku ay ala tulul umri lima ya'lamuna min ma'alihim abu na biyu kuma idan mutum yana saban Allah idan mutum bibin Allah zaka samu cewa yana tsoron mutuwa saboda bi yana yana tunanin ho cewa idan ya mutun nan wutar nan zai iske ta tunda ya san cewa irin aikin da yake yake aikatawa ga irin abinda Allah ya tanadi ga waɗannan mutane to sai ka same shi ko da musulmi ne yana tsoron mutuwa saboda mi tsoron wannan wuri wanda zai iske to saboda haka kenan ya kamata mu ma zuciyar mu tarbiya mala ce li'anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir dai ita duniya kamar da annabi ya nuna mana sallallahu alaihi wasallama gidan kaso ne duk wanda yake mumuni ne kamar gidan kaso ne idan wuri ne kake an tanke ka ba abin da kaga dama ba za ka yi ana so ne duk wani abin da zaka aikata duk wani motsinka ka ka sa ido ka ga cewa lalle ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka ce kakkai kakkai shi kuma kahuri a aljanna yake kasa aljanna ne babu dokoki aljanna babu zancen halak ko haram babu kaza kowa zai abin da yake so dogo mana umarnin Allah an kare an je kiyama har shiga aljanna to amma aka ce gidan kaso kenan wuri ne wanda a kewaye kake to kewaye wanda ita ce umarnin Allah wanda suka kewaye ka halak haram bai dace ba ya kamata abin da ya dace abin da bai kamata ba sun kewaye ka to kai ma kenan an kace zaka yi rayuwa rayuwar da kaga dama rayuwa yanda kawai abin da kake so yanda zuciyarka ta raya maka haka zaka aikata to kenan zaka kasance tare da kamurai kai ma kamar kai ka ci gidan aljanna kake a nan duniya to wani kuma su yawa sai halakar da da diyan adam to saboda haka kenan ya zama wajibi kowa ya je makaranta ya san alkur'ani mai girma dan da yawa wasu maganganu mutum zai iya magana shi ya fassara abin da yake so ko kuma mutum zai iya kare kungiyar shi zai iya abin da ya ga dama amma a qur'ani bai isa ba babu wani wanda zai kara da za a ce qur'ani za a iya tasarrufi a cikin shi wani zai abin da ya ga dama irin wani kungiyoyi na duniya wanda suke zawa da sunan musulunci su sa riga ta addini amma ba addini bane to da sun samu ayoyi guda guda suna sokawa su soka nan soka can to amma Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari cewa shi zai kare alƙur'ani mai girma babu dama hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam su ma a tace suke a ingance suke kenan saboda haka abin da ya rage kawai mu karatu mu gane musamman abin da ya shi alƙur'ani mai girma kada mu sake mu nesa da shi ina
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله na'am فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين na'am
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Na'am. Allah subhanahu wataala ke cewa qul man kana aduwwan li jibril ya manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce musu duk wanda ya zamanto shi makiyin malaika jibril ne fa innahu lalle shi malaika jibril nazzalahu ala qalbika shi ya sabkar da alqur'ani kenan ba maki bane ba banki bane bi iznillahi da izinin ubangiji subhanahu wataala musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan alqur'ani mai gaskata abin da yake kahin shi ne kenan litawai wanda suka wuce wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma alqur'ani shiriya ne kuma bushara ne akwai albishiri ga wanda ya aiki mai kyau lil mu'minina ga duk wani wanda suke masu imani man kana aduwan lillahi duk wanda ya zamanto makiyin Allah wa mala'ikatihi kuma ma- maƙiyi ne ga mala'ikun Allah maɗaukakin sarki wa rusulihi kuma maƙiyin annabawan Allah ne wa jibril kuma mala'ika jibril wanda ya zamanto maƙiyin shi da kuma mikal fa'in Allah adulil kafirin to Allah maɗaukakin sarki shi ma maƙiyin kahure ne kenan nan kai tsaye za a fahimci cewa maƙiyinsu waɗannan duk wanda yake maƙiyinsu ne to kafiri ne mutumin da zai kiyayya da mala'ika jibril alaihissalam ayata ayata ayata ya gumatar da bakwai ta takwas wanda zai kiyayya da Allah da annabawan shi da mala'ikun shi kenan kaga babu matan tama wannan ayi- aiki ne wanda zai kai mutum zuwa ga kahurci idan saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce to kai ma shi ma makiyin ka ne kuma kamar yadda zamu gani yanzu lokacin ya sati mai zuwa insha Allah Allah ba mu labari cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake masoyina ko kuma waliyina to ni da shi yaki inji ubangiji subhanahu wataala to kaga babu wanda zai yi yaki da ubangiji madaukakin sarki insha Allah sati mai zawa zamu dasa abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda yake da kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah